إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد آه بركة مدداوة آه كراتونا hudu a cikin wannan littafi mai albarka a daura ta littafi na iziya kina wannan shine darasi na hudu za mu ci gaba da karatun yasu an kawo kokon kinan za a rarraba akwai gumba ita ma daga baya sai a raba faslun al'iqamatu sunnatun fasali mai bayani akan cewa ita iqama sunna ce aukadu min al'azani kuma sunnancinta ya yi ƙarhi akan kiran sallah littisaliha bis salati domin haɗuwarta da sallah domin ita daga an yi ta sai sallah wa in taraha ma bainahuma batalatil iqamatu idan aka samu tsawon lokaci aka samu ɗan lokaci aka samu sarari tsakanin ikama da fara sallah to shi ikamar ta lalace sai an sake sabuwa wasu unifat shi ne sai an sake sabuwa kina an tada ikama sai aka samu minti biyar haka ba a fara sallah ba to wannan ikamar sai an sake ta qala ibn kinanata man tarakaha amdan batalat salatu ibnu kinana yace duk wanda ya bar ikama da gangan sallar shi ta lalace fal ihtiyatu an yuhtarasa ala al-ityan biha dan haka abun da yahi shine mutum ya kula game da yin wannan sallar game da game da yin wannan ikamar tunda malamai sun samu sabani wasu sun ci sallah ta lalace wasu sun ci bata lalace ba kenan mutum ko yayi shi yake alkhairi shine an yahtaris ala al-ityan ay an yuhafiz ala al-ityan biha ya kula da kiyayewa game da wannan sallar game da wannan ikama wala yatasahalu fi dalika kada yi wasa game da ikama wa hadha fi haqqi rijali amma wannan duka ya shahi maza ne wa amma al-mar'atu fal iqamatu fi haqqiha mustahabba amma ita mace ikama a haƙƙinta mustahabbi ne sirran kuma za ta yi ta a sirrance wa illam tuqim fala isma alaiha ko bata tada babu laihi akanta wa lafzuha lafazin iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير da kuma abin da muka ambata na ɗayanta iƙama ma'adar takbir banda kabbara fa innahu musanna domin ita sau biyu ake yin ta huwal mashhur shine magana mafi inganci abinda malai ke nihi ikama gaba ɗayanta ɗai ɗai ɗai ake yin lafuzzan sai dai Allahu akbar ita ce ake yi sau biyu qad qamatu salat ita ma akwai riwaya ta zo akan biyu ake yi shi yasa sunan kunga guda suka kawo yace fa in shafa'a ghairu takbir la tujzuhu al-iqama idan mutum yayi abubu yayi ikama ya maimaita ta sau biyu biyu lafuzan ta sau biyu biyu in ba kabbara ba to wannan ikamar ba ta yi ba magana mafi inganci ta yi don akwai ma kiran sallan da ya zo da akwai ikamar da mata ta zo da ita da kiran sallah abin da ya bambanta su shine farkamar su sala an samu riwaya akan haka wala ya takallamu fil iqamati mutum baya magana a cikin ikama wala yuraddu ala man yusallimu alaihi kuma baya mayarwa akan wanda ya masa sallama wal musalli mukhayyarun baina an yaquma lis salati hala al iqamati aw ba'da mai salla yana da zabi na ya tashi lokacin da ake yin iqama ko kuma bayan an kare iqama ma'ana kana da zabi an harata da iqama sai kai tsaye ko kuma sai an kara iqama sannan me sannan ka tashi tsaye faslun shara'itu salati arba'atun sharuɗan sallah guda hudu ne taharatul khabasi anis saubi na farko shine tsarkakar da tufa daga kazamta wal makani da wuri ibtida'an wa dawaman farko da ƙarshe ma'ana ana nuhin ya kasance ka fara sallan kayan ka tsarkakakku ne kuma har ka kare kayan suna tsarkakakku wa taharatul hadasi ibtida'an wa dawaman fi kulli salatin da kuma tsarki na hadasi a farko da kuma dawwame a kowace sallah za ci ruku'in wa sujudin ma'abuciya ruku'i da sujada wa gairiha da wanda ba wannan ba wa saturul aurati da kuma suturta al'aura bi kasifi musallasatin ay ghalizin bi kasifin musallasatin da abu wanda yake kasif ma'ana mai mai kauri bi musallasa idan aka sa sa'un ay galizun ma'ana abu mai kauri wa auratul rajuli al'auran namiji min sutratihi ila rukbatihi ila rukbatihi daga surratihi daga cibiyarsa har zuwa gwiwarsa wa auratul mar'ati al-hurra ma'a ajnabiyin jami'u badaniha ita kuma al'auran mace wadda ba baiwa ba gaba ɗayanta al'aura ne idan akwai wanda ba muharrami ba wanda ba muharraminta ba a kusa da ita illal wajha wal kaffaini sai dai huska da kuma tahin hannu wastiqbalul qiblati da kuma fuskantar alqibla illa fil qitali sai dai a cikin yaki halata lihtilami lokacin da ake gumurzu shine harata lihtilami lokacin da ake cikin gwabza yakin kenan babu lahi dan mutun ya karkace ma alƙibla ina ji kofofin suna isa? to na azaba su isa da na ce kenan sai a yi shan lakuru san lakuru go a sha da zahi da sauri sai a ba su kofi na ya ce wa finnafilati fi safari almubihi haka kuma ya halatta mutum ya karkace ma alƙibla a wajen sallan nafila cikin balaguro almubihi lil qasri amma balaguron da yake ya halatta ga mutum yayi kasaru lil rakibi ga wanda yake akan abun hawa wa man salla ila ghairi alqiblati nasiyan haka kuma duk wanda yayi sallah yana fuskantar ba alqibla ba a cikin mantuwa falam ya'lam hatta faraga min salati bai sani ba da ba alqibla yake kallo ba har sai da ya kare sallarsa a'ada abadan to hal abada zai sake sallarsa waja fi dalika khilafun sabani ya zo a tsakanin malumai game da wannan wasu suka ce ba zai sa ba sai ya sake ba suka ce kuma dole sai ya sake wa kaza in kana jahilan aw amidan haka kuma in ya kasance bai san alqibla bace shine jahilan ai jahilan lil qibla bai san alqibla bane aw amidan ko kuma da gangan ne yayi shi wannan babu makawa idan da gangan ka fuskanci ba alƙibla ba kai sallah sallah ta ne ta lalace amma cikin mantuwa ko cikin rishin sani kai sallah baka fuskanci alƙibla ba magana mafi inganci sallar ka tayi ana gane da kyau ko misali mun taɓa yin wani balaguro da jimawa sosai gaskiya sai muka zo muka yi sallah bayan mun kare sallah sai wani ya ce muna ai ba nan bane alƙibla tunda bisa cikin bisu ne an sabka gidan bisu ne sai muka kalli wani wuri a ba mu ma bane ashe mun kare sallah mu ne wasu mata ne suka kalli wani wuri suka yi suka yi sallah suna sallamewa aka ce musu ai ba nan bane alƙibla sai sai na ce a to ai tunda kun riga kun yi sallar ba sai kun sake ba to akwai wani tsoho da rawani ga dukkan alamu wani shehi ne ya ce a sai sun sake ƙarya ne sai sun sake ni da baki na alaikum na na yi shi na kyale shi tunda latizo ne da furfura ya ka iya ana gani da kyau ko na kyale shi to kun ga wannan ba sai sun sake ba an yi irin wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kun bai ce musu sake sallar su ba faslun fara'idu salati arba'ata ashara farillan sallah goma sha hudu ne al'ula takbiratul ihrami na farko kabbarar harama li kulli musallin ga kowanne mai sallah wa lafzuha lafazinta Allahu akbar min ghairi ishba'il ba'i ba tare da kaurara ba'un ba akbar akbar ba shi akbar akbar ba ba yawwa wala yujzi'u ghairaha kuma waninta baya isar mata ma'ana dole Allahu akbar zaka cewa in kana yuhsin al-arabiyya in ya kasance ya iya arabiyya ya iya larabci ma'ana in ya kyautata ko in yana iya furta kalima ta larabci amma man la yuhsinuha amma baya wanda baya iya kyautata furta kalimar ta larabci faqila wasu malamai suka ce yadkhulu bin niyya zai shiga da niyya dun al-ajamiyya ba tare da ya gayi wannan Allahu akbar kin ba da yaran shi wanda ba na larabci ba waqila yadkhulu buligatihi wasu kuma suka ce a da yaran shi zai bai iya Allahu akbar ba an yi an ya kasa gayi sai a ce to ce Allah mai girma kawai ka fada ala kayan da ke ku Allah mai girma Allah mai girma Allah ya ji wanda suka suka gode masa ala kayan da ke ku to sarki ya tabbata ga Allah a'a magana mafi inganci ba a yi ba a larabci ba a wani kalma in ba larabci ba idan mutum ya iya in bai iya ba kawai ya ta dukawa eh ya kurma yake sallah a ba magana ko ka gani haka zai ai ba a ce ai shi ma kurma yana da magana an ce yaran shi dai a ba a ce haka da mako kawai an ce ta duka to kai ma in baka iya larabcin baka iya furta kalmomin ba kawai ta dukawarka yace as-saniyatu nabiyu an-niyya niyya bi an yaqsida bi qalbihi ad-dukhul fi as-salati shine yanhwata da niyyarsa shiga sallah al-muayyana kuma sallah ayyananna ya kayyade sallar wa yakunu qasduhu muqarinan li lafzi at-takbir kuma lafazinsa ya kasance yana haɗe da me da suna kuma niyyar tasa ta kasance tana daidai da lafazin Allahu akbar ma'ana yana Allahu akbar tare da niyya wala yalzamuhu at-ta'arrud fi niyyatin li adadin raka'at kuma baya lazimtar sa at-ta'arrud fi niyyatihi li adadin raka'at ma'ana ba dole bane wajen niyyar sai kaga yi adadin rako'in da zaka yi misali kace a cikin zuciyarka nayi niyyar sallar azhar raka'a hudu to ai ko baka ce raka'a hudu ba raka'a hudu zaka yi shine ma'anan wala yalzamuhu at-ta'arrud fi niyyati li adadin raka'at ba sai ya sa a cikin niyyar sa ba adadin rako'in da zai asalisa na uku qira'atul fatihati alal imam karatun fatiha akan liman wal faddi da wanda yake sallah shi kadai bi zalin mu'jama da zalun mai digo ai al munfaridi wanda yake sallah shi kadai ar-rabi'atu al-qiyam lil ihrami wal qira'ati al-fatiha tsayuwa dan kabbarar harrama da kuma karatun fatiha al-khamisa ar-ruku'u ruku'i wa akmaluhu kuma shi ruku'i ana cika sa yanda ake cika sa an yanhaniya bi haisu yastawi zahru mutun ya duka ta yanda kanshi zai daidaitu ta yanda bayan shi zai daidaitu wa unuquhu da wuyansa kenan ruku'i da wuya da baya dukkanin su ana so su mi su mike wa yansiba me yake da suna rukubataihi kuma ya miƙe gwiwowinsa a an gane me ake nufi wa zai nuna muna aka ce ya miƙe gwiwowinsa duka yawa to hakun ga ya miƙe yanzu turo gwiwowin yawa to ba a haka ma'ana gwiwa ta danyo gaba a miƙe gwiwa za a yi ana samun irin wannan komi tsawonka wasu akwai dan tsawo ne suke wannan a komi tsawonka ka yi me ka miƙe ka miƙe gwiwoyinka kada ka lankwasa su kamar wanda zai zuwa wajen gurhana gurhani na'am yace wa yad'u kaffaihi alaihima ya dora tahin hannun shi akan guyoyin wa yujafi ar-rajulu mirfaqaihi an jambaihi shi namiji zai nesantar da karan hannuwansa daga bangarensa na jiki ma'ana ba zai matse hannunsa ba a cikin ruku'i ya bude su wala yunakkisu ra'sahu kuma kada ya sadda kanshi bal yakunu zahruhu mustawiyan bari dai kanshi zai kasance bayan shi zai kasance a miƙe da shi da kan nashi as-sadisa as-sujudu sujada wa sifatuhu siffar sujada an yumakkina jabhatahu wa anfahu min al-ardi ya danfara goshinsa da hancinsa a ƙasa war rukubataini da gwiwowi wa asabi'al qadamaini da 'yan yatsu na duddige as-sabi'a was-samina ar-raf'u min ar-ruku'i dagowa daga ruku'i was-sujudu da sujada fa in tarakahu wajabat al-i'ada idan ya mutun ya bar shi to maimaita wannan maimaita sallar ko kuma maimaita ruku'in ya hau akan sa ma'ana ka tsallake ruku'i kaje sujada to sai ka komo kai ruku'i التاسعة الجلوس للسلام زما دان سلما قدر ما يعتدل فيه ديدي غلغدن daidaituwar da zai a cikin zaman wa yusallimu kuma ya sallame al'ashira nan suna nufin kenan ka dai zamna ko da baka yi tahiya ba sai ka zamna a zama na ƙarshe wal ashiratu al ashiratu taslimatu tahlil sallama ta walwale sallah wa hiya assalamu alaikum shine assalamu alaikum wala yujzi'u ghayruha wanda ba ita ba baya isa walaysa alal imami wal fazzi ghayruha baya akan liman da wanda yake sallah shi kadai in ba wannan ba ma'ana sallama guda kawai ke a kansa na'am walaysa alal imami wal fazzi ghayruha sallama guda kawai ke akan liman da wanda yake sallah shi kadai wa ammal ma'mumu amma mamu fa yusallimu an yaminihi zai yi sallama a damansa thumma yusallimu qubalata wajhihi sannan sai ya sallama a gabansa ya kusidu biha arradda alal imami yana nuhin maida ma liman sallama summa yusallimu ala yasari sannan yayi sallama akan hagunkinsa in kana alaihi ahadun yaqsidu biha radda alaihi idan akwai wani hagunkin nasa sai yayi nuhin yayi haka ne dan saboda mayar masa an gane da kyau ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kun yarda da ta gaba? Yawwa. Idan ta gabar ita magana mafi ne ba tabbata ba. Wai ta gabar ta limanci. Na'am. Mun yi bayanin shi a cikin ahalari da Ishmawi. Wal afdalu fi taslim taslimatir raddi an takuna bi nafsi taslimatit tahlil. Mafifici a wajen sallama ta mayarwa ta kasance da lafazin sallama ta sallamewa. Ma'ana sallama dai lafazi guda ne. السلام عليكم ولا يشترط أن ينوي بسلامة الخروج من الصلاة على أحد القولين كما بأشرت أن تابع متن سيايني يسلمي ودق سلة أكن إيه دقا شكما نقولنا معلومي المشهورين ومقابل ومقابله لا بد من ذلك kishiyar wannan maganar kuma sun ce dole sai an yi niyya ma'ana dole sai ka yi niyyar sallamewa daga sallama daga sallah وعليه وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة كما أكن ونا ينا ينير ميكي دسونا لمن وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام والسلام على الملائكة على الملائكة كما نير دزي زي نير باين نير هتابة سلّى zai yi niyyar yin sallama ga limami da kuma niyyar me yake da suna huta daga sallah da kuma niyyar sallama ga mala'iku da kuma niyyar sallama almuktadi na biyu wanda suke koyi da shi wa yaqsidu nan ga yana nuhin shi limami in zai sallamewa sai yayi niyya da sallamar sa huta daga sallah da kuma sallama ga mala'iku da kuma wanda suke mi suke sallah bayan shi shi kuma wanda yake sallah shi kadai in zai sallame sai yi niyyar sallama ga mala'iku ana gane da kyau tun da babu kowa bayan shi ko eh ai baka gane su tun da babu su kwakwale kwakwalan malamin fikihu ne ana gane da kyau ko ma'ana in zaka sallame sallah sai kai niyya zan sallame sallah da niyyar huta daga sallah da kuma sallama ga liman in bayan liman kake da kuma sallama ga mala'iku da kuma sallaman sallama ga abokan sallata shi yasa shi yasa nace muku shi yasa baka gane ba shi yasa amalikiyan ma suna ganin babu wannan niyya ha eh eh ban gane ba eh ina eh inda muke yanzu eh ina la ya juzu a shahi na hwarin ne kake cewa a la ya juzu ghairuha wa hiya assalamu alaikum yana nufin assalamu alaikum ita dai ake yi ba a cewa wadda ba ita ba ma'ana baka cewa salamu alaikum kana gane na eh a shi ne kake tambaya a'a abin da ya tabbata shine assalamu alaikum babu wa rahmatullahi wa barakatu wannan sallama ce ta tawaji ita ake wa rahmatullahi wa bar a'a kai haka akai akwai hadisai inda sigogin sallama kace mini sanan zan gane sigogin sallama haka ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya halatta assalamu alaikum shikenan eh eh shikenan assalamu alaikum ka kare ko limami ne kai ya halatta kai haka nan kuma ya halatta kai السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنا قال لك شوكو يا هلا المشهور ده شيني السلام عليكم ورحمة الله شيني المشهور أما السلام عليكم يا تبت شيما ورحمة الله وبركاته شيما يامي يا تبت نعم أتكين سلا إيه إيه أتكين سلا وانا سيئن كاكرن تشفت صلاة ذاك قوانا al'imam al'albani duka ya jiro shine littafin da muka fara karatu a majalisi na masallacin ilimai aya shine littafin da muka fara karatu shi yasa audio ma ya bace ma bamu san inda yake ba mai yiwa mu sake daura akan shi insha Allah na'am ina ne muke alhadiyata ashara na goma sha ɗaya al'itidalu fi fil fasli bainal arkani daidaituwa a wajen raba rukunai asaniya a me yake ni da wajen raba rukunai shine idan ka ɗago daga sujada ya zamanto kami ka daidaita kamin ka je ga sujada ta nawa ta biyu haka sauran gaɓoɓi na rukunai asaniya ta ashara at-tuma'ninatu fi arkanis sala natsuwa a cikin rukunnan sallah kulliha dukkanin dukkanin wannan rukunnan qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha akwai bambanci tsakanin at-tuma'nina da kuma al-i'tidal al-i'tidal shine daidaituwa tuma'nina shine mi tsayuwa misali idan mutum ya dago daga ruku'i yayi tsaye shine mi al-i'tidal at-tuma'nina shine kada ya rika dan mi motsawa ko wani abu da ya kamata haka shi da akwai bambanci at-tuma'nina wal khushu' yawa shi kuma dumanan su guda da atumanina da alkhushu duk ma'anar su guda warraf'u minha wa bayna sajdatayn mafi yawanci khushu'i yahi ta'allaka da zuciya atumanina shi kuma yahi ta'allaka da gabbai amma asalin su duk ma'anar su guda warraf'u minha wa bayna sajdatayn da daguwa daga wannan sujadan da ruku'in wa bayna sajdatin da tsakanin sujada guda biyu wal farqu bainahuma kuma bambancin da yake tsakanin su wa bainal i'tidali da al-i'tidali to kaga ma mun yi riga malam masallaci ma'ana bambanci tsakanin al-i'tidal da at-tuma'nina anna al-i'tidal fil qiyam shi al-i'tidal a wajen tsayuwa ne masalan intisabul qamati misali tsayuwa daidai zat wa tuma'ninatu istiqrarul a'dha ita kuma tuma'nina natsuwa shine tabbatuwar gabbai ba tare da motsin su ba ko girgizawar su as-salisata ashara na goma sha uku tartibul ada'i jiranta aiwatar da sallar wa huwa an yakuna al-ihrama qabla al-qira'a shine kabbarar harama ta kasance kamin ruku kamin kamin karatu والقراءة قبل الركوع كراتو كما كامل ركوعي والركوع قبل السجود ركوعي كامل سجدة والسجود قبل السلام سجدة كما كامل سلمة الرابعة عشر نقوم شاهد الموالاة شيني me yake da suna bin juna shine almuwalat bin juna fa fayajibu iqa'u ajza'i salati wa arkaniha yali ba'daha ba'dan min ghairi tafriq yace dole ne a wajen aiwatar da gabbai na sallah da rukunnanta ya kasance sashi akan sashi yana bin sashi ba tare da rarrabawa ba faslun wa sunanus salati 18 sunnonin sallah guda goma goma sha takwas ne al'ula qira'atu sura na farko shine karatun wata sura bayan fatiha aw ma yaqumu maqamaha ba'da al-fatiha ko abin da zai dokan matsayinta bayan fatiha ma'ana ana nuhin ai akwai wanda ayoyi ne zai karanta ba mi ba ba sura misali wanda ya karanta ayatul kursi ai kun ga ba sura ya karanta ba shine ma'anan aw ma yaqumu maqamaha ba'da al-fatiha fi subhi wal jumu'ati wal ulayayn fi subhi wal jumu'ah da asuba da juma'a wal ulayaini da kuma rako'i na farko na sauran salloli min ghairihima ga wanda ba su ba ma'ana ga wanda ba juma'a da asuba ba min fara'idil a'yani daga cikin farilloli na ainihi na salloli asaniya alqiyamu lidhalika tsayuwa don yin wannan asalisa aljahru fil ulayaini min al maghrib wal isha bayyana karatu a rako'i na farko na magriba da isha'i wa jumlati subhi da gaba ɗayan kuma sallar asuba wa shaf'i da shaf'i wal witri da witri wal jumu'ati da jumu'a wal idaini da idi guda biyu wa nawafilil layli da da nafilolin dare duka mustahabbi ne an yi su a bayyana karatu wal istisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa الرابعة الإصرار فيما عدا ذلك أسرتاوا أولين دا با وإنن با وسر ما لا يسمع بأذنه shi kuma asirta karatu shine abin da ba a ji da kunnuwa wal jaharu didduhu shi kuma bayyana wa kishiyarsa ne anan akwai wata fadakarwa shi asirta karatu fa ba cewa akai ba kawai ka liƙe baki ka gume baki kamar wanda ya guma taba an san taba gumde ko ai ka sai mutum ya guma ta baka zaka ya gam ko kuma wanda ya kurkura kurkura ko wanda ya kurkura kurkura su ma haka suke in sun kurkura kurkuran nan komai ba su yi yawa to motsa baki ake yi an ce ai a asirce abinda ake ce ma asirtawa kada wani ya jimi karatun da kake amma motsa baki dole sai ne sai an yi shi sai an yi shi al-imamu mikir suna ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yana siffanta sallar manzo Allah yace duk wanda ya sallah baya motsa bakinsa to karatun da ya bai ba na haka sallah ba ta yi ba tunda manzon Allah sahabbai suka ce suna gani daga baya gemen shi yana mi yana motsawa kuma ba a ce ma abu kira'a sai in labba sun motsa wajen gani shi ana gani da kyau ko yawwa kaga mutun ya zo ya hada wani tsami yake sa yake sa kaman kamar sojin da ya sati guda sama aiki eh ana motsa baki kinan motsa baki ake yi don haka in ka liƙe baki kamar kana yi ne a cikin zuciya shi kuma abin da kai a cikin zuciya ba ba aiki bane ita kuma sallah af'alun ne aiki ne ba a ce ma abu aiki kuma sai ne sai gabbai sun mi sun motsa wajen yin shi ina ne muke tambihun tambihun shine fadakarwa fadakarwa laukara asirran shine shine note biyan ko NB suke sa ko yawwa note biyan laukara asirran fi mahallil jahari da mutun ya karanta a asirce a inda ya kamata ya bayyana karatun shi na sallah au jaharan fi mahalli sirri ko kuma ya bayyana karatu a inda ya kamata ya asirta amdan da gangan au sahwan ko cikin mantuwa al'aya wal ayataini aya ɗaya ko aya biyu la shi a alaihi babu laihin komai a kansa wannan kuma kaga hadisi ne yusmi'una al'ayata ahyanan wataran yana jiyar da mu aya aya na'am yace amma idza qara aksara min ayataini amma idan ya karanta fiye da ayoyi guda biyu wa tazakkara qabla wad'i yadayhi ala rukbatayhi sai ya tuna kamin ya dora hannuwansa akan guyoyinsa a ada ummul qur'ani was sura to sai ya sake karatun fatiha da wata sura da surar da take bi mata wa in kenan dai in ka manta baka man baka baka bayyana karatu ba sai da ka zo zaka yi ruku'i sai ka tuna kai ban bayyana ba to sake ni zaka yi ba ci gaba zaka yi misali kana cikin karatun fatiha sai ka tuna me ya kamata kai bayyana wa to ya zaka yi sai ka sake fatihan daga farko ba wai ci gaba daga inda ka tsaya a karke za ka yi ba wa in tazakkara ba'da wad'i yadayhi ala rukbatayhi la yarji'u idan mutum ya tuna da cewa bai bayyana karatu ba bayan ya dora hannayen shi akan guyoyin shi to ba zai komo ba li'anna akdar rak'ati inda ibn al-qasim bi raf'i ar-ra's min ar-ruku'i domin shi a wajen ibn al-qasim kulla ruku'i yana kasancewa ne idan aka ɗago kai daga ruku'i illa fi masa'ila min hahazi sai a cikin mas'aloli daga cikin ta wannan mas'alar yace fa in akada ha bi wad'i yadayhi idan har ya kulla ruku'i da dora hannuwan shi akan guyoyi qala ba'dhum wasu suka ce law taraka al-jahra a ina ne law taraka al-jahra amidan faqila yastaghfirullah na'am na tsallake ne fa inna ne ko eh fa inna aqdaha bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi domin kullawar ruku'i yana samuwa ne daga dora hannuwan shi akan guyoyinsa qala ba'dhum wasu malamai suka ce law taraka al-jahra amidan da a ce mutum zai barin bayyana karatu da gangan faqila yastaghfirullah ta'ala wasu kace zai istighfari wala shay alaihi babu kuma akan sa waqila tabtulu salatu wasu malamai suka ce kuma sallar ta lalace li'anna hadha min at-tahawun bi sunan domin wannan wasa ne da sunnoni kama ya tahawunu bil farida kama yanda zai iya yi wasa da ma farilla wannan shine magana mafi inganci da gangan kake bayyana karatu na sallar ka sallar ka ta lalace ana gane da kyau ko na'am الخامسة كل تكبيرة سنة قوة كبرة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام بند كبر الحرمة السادسة إلى التاسعة نشد زوا ترى الجلوس الأول فيما فيه جلوس جلوسان kenan zama na farko a cikin sallar da take da zama guda biyu wa tashahhudul awwal wa thani bil lafzil warid fihi da kuma tahiyya ta farko da ta biyu da lafazin da yazo وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يفسر أشماوي الآشرة نقوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صلاة النبي أتهياتك أرشي وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقت وسينا با ina ta kwararo a baku jama'a a tsaya a huta alhadiyata ashara na goma sha ɗaya kaulu sami Allahu liman hamida faɗin sami Allahu liman hamida lil imami wal fajdi ga liman da mai sallah shi kadai asaniyata ashara wa salisata ashara ar-raddu ala al-imami maida ma liman wa raddu ala man ala yasarihi da kuma maida ma wanda yake a hagunkinsa arabi'ata ashara al-jahru bi taslimati at-tahlil faqat bayyana sallama ta huta daga sallah faqat ita kadai ma'ana ita kadai ce sunna kenan me ma yake nuhi wajen sallame sallah dan ka sallame sallah ba tare da ka bayyana ba babu lihi misali kun ga na sallame amma da haka ne ban huta da sallah ba tunda baka yi baka yi baka yi ba kake sallama tunda dole sai sai labba sun mi sun motsa shi kuma bayyanawa sunna ne in kuma kai limami ne dole ne sai ka bayyana to in ba haka bai amma mu za su san ka sallame ana gane da ke ko? yace alhamisa asharata alhamisata ashara na goma sha biyar al'insatu lil imami yin shiru domin sauraron liman lokacin da yake karatu na sallah ta bayyane ana gane da ke ko? shine fi ma yajharu fihi as-sadisata ashara as-sutratu lil imami wal fazl sanya sutura wani shakamaki idan zaka yi sallah ga limami da wanda yake sallah shi kadai shi ma sunna ne wa ya'samu al-maru bayna yaday al-musalli wanda yake biyawa gaban mai sallah yana dokan zunubi idza kana lahu manduhatun idan har yana da wata hanya wadda ba ita ba ba sako ana gane da kyau ba ma'ana idan yana da hanya wadda ba ita ba ya zuwa biya da gangan a gaban mai sallah to yana da zunubi asabi'ata ashara na goma sha bakwai azza'idatu alama yas'u salama min aljulusi asani ƙari akan abin da yake isar ma sallama a zama na biyu الثامنة عشرة الزائد على مقدار الطمأنينة قاري akan gwargwadon natsuwa ma'ana kowace gaba ta sallah idan ka taso daga gare ta wannan ɗan zaman da za ka yi na natsuwa da kyau shi ma sunna ne faslun wa mustahabbatu salati tazidu ala 30 fadila mustahabban sallah sun yi talatin shine tazidu ala 30 fadila al'ula qira'atul ma'mumi ma al-imam fi sirriya na farko karatu na mamu tare da liman a sallah wadda ake asirtawa akwai hukunci guda biyu dangane da inda liman yake bayyana sallah da inda yake asirtawa inda liman ke asirta sallah shi asirta karatun sallah to nan magana mafi inganci dole ne kai ma kai ne kai karatu amma in baka yi ba sallaka ba ta lalace ba liman ya dauke maka amma inda liman yake bayyana karatu kana ji to shi kuma nan dole ne kai ne kai shiru hatta fatiha ma akwai masu ra'ayin dole sai kai fatiha ma magana mafi inganci wadda ni dai nake akan ta kuma da yawa daga cikin malamai suke akan ta shine fatiha ba za karanta ta ba illi man na karatu wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ku shiru kuma a cikin sifatu salat wanda shine ra'ayin da Imam al-Albani yake akai ya kawo riwayar da sahabbai da suna karatun Fatiha in manzo Allah na bayyana karatu wataran da suka suka dan sa shi cikin juna dalilin wasu suna dan hiddu karatun kadan kadan sai manzo Allah ya ce to la tafa'alu kada ku saki riwaya ta farko ce yake illal maktuba sai sai Fatiha to riwaya ta biyu ta yake musu hamma Fatiha kada ku yi to akwai riwaya akwai wanda suka dai ifantar da ita shi yasa suka ce akan za a bayyana amma Imam al-Albani ya ingantar da riwayar kenan illiman na karatu shiru za ka yi ka saurara sai in baka jin karatun ko da ko yana bayyanawa in baka shi to i karatu dan kada zuciyarka ta shagaltu da wani abu الثانية نبي رفع اليدين عند الشروع ɗaga hannu wajen fara sallah fi takbiratul ihrami a wajen kabar harama fakat yuhadi bihi ma mankibaihi wanda zai daidaita tahin hannun nasa daidai da kahudunsa qa'imataini kuma hannayen ya ɗaga su a tsaye wa tatwilul qira'ati fi subhi wa zuhri da jan karatu a wajen sallar asuba da az-zuhr لكن في الصبح أطول سيدي أوجن الصبح أهي سوء أشاء وتقصيرها في الأصل والمغرب دتكأيتاتا أوجن لأسف دا مغربا وتوسطها في الإشاء دين تراتوم تكيتي إشاء وتقصير ركعة الثانية عن الأولى دا قشر تركع تبيو أكن تفرقو وتقصير الجلوس الأول عن, عن الثاني دا كما قشر زمان فرقو أكن نبيو وقول ربنا ولك الحمد دفئن هكا للمأموم جمامو inda kaulil imami sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida walil fazzi ba'da ma yaquluha da kuma wanda yake sallah shi kadai bayan ya faɗe ta ma'ana bayan ya ce sami Allahu liman hamida shi ma mustahabbi ne yace mi rabbana wa lakal hamdu wat tasbihu fi ruku'i was sujudi da tasbihi a cikin ruku'i da sujada wat ta'minu sirran da kuma cewa amin a sirrance wa huwa qawlu amin shine at-ta'min بعد الفراغ من الفاتحة باين كراتون فاتحة بالمد مع التخفيف تارد جا أما تارد سوء كاوا آمين با آمين yawwa takhfif kin shine kace amin shine kai takhfif amma in kace amin kai mi tashdid yawwa ma at-takhfifi yace ismullahi ta'ala wa nunuhu madmumatun ala an-nida'i bil madd ma at-takhfifi ay ma'ana amin ya Allah yace wa nunuhu wa nunuhu madmumatun ala an-nida'i nunun ana sanya mata damma a wajen a wajen a wajen me yake da suna a wajen a wajen kira aminu at-taqdiru ya aminu ya kai aminu ana gane da kyau ko yawwa yace amin kin shine ismullahi ta'ala ne ma'ana sunan Allah ne shi amin kin yace istajib du'a'ana kaman ka ce ya Allah ka karba muna addu'ar mu shine ya aminu ya aminu ka karba muna addu'an mu wala yu'minu al-ma'mumu khalfa al-imam fi al-jahriyya wanda yake bayan liman baya cewa amin a sallah wadda ake bayyana karatu illa idza sami a qira'atahu sai in yana jin karatun liman kun ji wata fa'ida ko in baka jin karatun liman in ka ji an ce amin kai kama bakinka tunda baka ji baka ji wala dallin ba ana gane da ke ko shine zaka ji wani sai wasu sun kare sannan wasu su dauka a'a wanda suka yi na farkon su ne kamata da masu yi tunda su sun je wala dallin kin ne wal qunutu fi subhi faqat ba'da al faragi min alqira'ati fi rak'ati thaniya da kuma alqunutu a sallar asuba kawai bayan kare karatu a raka'a ta biyu qabla ruku'i sirran kahin mutun ya je ruku'i amma ayi alqunutun a sirrance wa lafzuhu lafazin alqunutu wannan mun yi bayani akan shi a cikin ashmawi اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نجل رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق من يفسرت والدعاء بعد التشهد الثاني دع الدعاء باين تهيا تبيو شما مستحبيني وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه da kuma ya gabatar da hannuwansa akan gwiwowinsa lokacin da zai je sujada ma'ana in zaka je sujada ya kasance hannu su za su fara tahiya sannan me sannan guyoyi mustahabbi ne aha wa taqdimu rukbatayhi ala yadayhi inda alqiyami da kuma gabatar da guyoyi akan hannu a wajen me a wajen tashi ma'ana in zaka tashi tsaye hannuwa su za su zamantowa ƙasa guyoyi sai sun daga sannan me hannuwa su dago ana gane da kyau ko kishiyar wancan da muka faɗi a farko na'am wa aqdul khinsari wal binsari wal wusta da kuma nade al khinsar shine wannan dan yatsa karami wal binsar da bai bi shi wal wusta da wannan ana gan da kyau ko shine nade su khinsar binsar al wusta aqduhu shine kami ka jimike su shine ka nade su min al-yadil yumna amma na hannun dama maddan as-sababa wal ifham tare da miƙe manuniya da kuma babban dan yatsa haka ana gane da kyau ko yawwa gashi pum kawai bindiga ko na yarin ta kenan fit tashahudaini a wajen tahiya guda biyu wa yuharriku sababa amma zai motsa manuniya wa ya'qidu wa ya'taqidu bil isharati biha kuma ya kudurta lokacin da yake nuna wannan dan yatsar annaha mutridatu lishaytani akan cewa tana korar shedan wa yabsutul yusra kuma sai shin hida ɗan yatsunsa na kafata ɗan yatsunsa na hannu na hagum ban san ko ana gane da kyau ba kenan wajen zaman tahiya haka zaka yi hannun dama ka shin hida shi hannu hannu hagun ka shin hida shi akan gwiwa shi kuma hannu hannun dama ka mi ka yi haka sai ka mi ka yatsa ɗan yatsa ka matsa ka motsa ɗan yatsa lokacin ina muna ina yaro sosai sai ina tambayar tsoho ina cewa me yasa wajen sallah naga wasu suna yin suna tsaye da hannu ba su motsa wasu kuma suna motsawa kuma menene ma yasa ake yin haka nan sai aka ce mini sai tsoho ya ce mini wanda kaga ya motsa ya ɗaga hannu bai motsa shi ba kamar yana nuhin Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wanda kuma kaga yana motsa shi kamar yana koran shaidan ne wannan motsin da yake kamar yana koran shaidan ne ana gane ke ko kuma wannan ya tabbata a hadisi manzo Allah yake yin haka shaidan yana kyama shi in ana yi shaidan yana ne yana gudu ana gane da ke ko to da aka gaya min haka sai nace to wayahi da ka ce Allah ɗaya ne da ka rika koran shaidan wayahi dan Allah a'a yawwa kana aikace Allah ɗaya ne shedan ya zo ya kawar da kai daga haka kenan kore shi in ka kore shi kana da tabbacin zaka ce wane ne yawwa to haka shi yasa daga ran nan nace to ni motsa zan daga in ta kore shedani to wannan shine kenan kenan motsa hannun yahi ina ne muke wa wadu'u al yadaini ala rukbataini fi ruku'i da dura hannuwa akan gwiwowi fi ruku'i a wajen ruku'i wa wad'uhuma hazwa udunayhi aw qurbahuma fi sujudi da kuma dora hannuwan daidai gwargwadon shine hazwa udunayhi daidai kunnuwan shi ko kuma kusa ga kunnuwan shi ina wannan shine sunna sujada hannuwanka ka aje su kusa ga mi kunnuwanka ko daidai kunnuwanka su kasance sun sa kanka tsakiya wa mujafatu arrajuli fi sujudi baina rukbataihi da kuma namiji ya nesantar da gwiwowinsa a cikin sujada ana gane da ke ko wa wa baina mirfaqaihi da kuma tsakanin me yake da suna karan hannuwansa wa jambaihi wa fakhidaihi da kuma mai yake da suna ɓangarensa da kuma katattarunsa abin da ya mala yake nuni shine shi namiji wajen sallah ana so bubbudewa wajen ruku'i bubbudewa yake yi ka bude hannuwanka sai in cikin sujada kake dan kakka in cikin jami'i kake dan in kace zaka bude haka zaka hana ma wasu natsuwa zaka ture wasu zaka bankade wasu to shine ka bude bayan wannan kuma katattarunka da guyowinka kada su haɗe da jikinka ka dunkule wuri guda kaman bishiya kaman bishiya an an gane bishiya go ai kun ga bishiya yanda take mammatsewa ko yawa to shine kakka matse haka nan ma'ana kawahun naka su jami su ja baya gadon bayan ka shi ma ya je gaba ita ce wannan sujada kammalalla fi af'ali wa takbiru inda inda shuru'i fi af'ali salati da kuma kabbara a wajen fara ayyukan sallah ma'ana misali kabbara wadda za a je wajen ruku'i illa fi takbiratul qiyam sai dai kabbara ta ta tsayuwa wa min isnataini da kuma kabbarori guda biyu na tashi daga rako'i guda biyu fa innahu yukabbiruhuma to wannan zai kabbara su ba'da ma yastawi qa'iman bayan yayi tsaye abinda malam ke nihi kabbarorin sallah ana yin su ne tare da ayyukan sai dai kabbarori na tashi tsaye su sai an yi tsaye sannan ake ne ake kabbara ba sai ko ana gane da ce ba shine abin da yake nihi anan wattawarruku fil julusi da kuma zama akan duwawu eh akan bangaren duwanya guda ko ba ku san wannan Hausa ba duwawu jam'i mufradi duwanya haka ne ko yawwa to za mu zo wani sai ya nuna muna da kuma zama akan ɗuwanya guda filjulu filjulu sai ne a wajen zama guda biyu na tahiya wa bainas sajadatayn da tsakanin sujada guda biyu wa huwa an yufdi bi warkihi abinda ake cewa at-tawarruk shine mutunya ya gusa warkihi al-aisar ilal ard ya ya gusa duwawunsa bangaren duwawunsa na hagum zuwa ga ƙasa wa yukhrija rijlaihi jami'an sai ya hutar da kawahun shi gaba daya min janibihi al-ayman a bangaren shi na dama wa yansiba kadamihi kadamahu al-yumna sai ya kafa duddigen sa na dama wa batini ibhamihi al-yumna ila al-ardi da kuma cikin babban dan yatsan sa shi ma ya kalli ƙasa wa yusni al-yusra sai ya lankwashe me yake da suna kahwata ta ta hagum wa yadda ukafaihi ala fakhidhihi sai ya dura tahin hannun shi akan katattarunsa wa zai nuna mana zama akan duwanya yawa to ainan kuma wasu ba su gani in ba nan zaka hawa ba kana iya hawa nan ya ku hau yawa bismillah yawa to haka ne a ɗoka da kyau wannan shine zama ai kun ga duwanya guda ko gashi nan wannan shine kun ga ai kasa ta zamna ko kawahun ga su duka yami ya huddo su aka ce dan yatsa wanga dan yatsu cikin su yami ya kalli kasa waga kafar dama sai yami ya huddo ta ya lankwashe ta ga ta nan ya lankwashe ta ya huddo ta to wannan shine at-tawarruk wannan shine zama na sunna a cikin mi a cikin sallah a malikiyance su zaman tahiya na farko da na biyu ana yin haka hatta tsakanin sujada guda biyu ana yin haka amma abin da ya tabbata an yi so shi a tawarruk wannan a yi shi ne a zama na ne na ƙarshe shi ne sunnance wata ya mulu bi salami al-mafrudi shi ma irin wannan zaman in ka san in ka yi shi tsakiyar sahu za ka takura ma mutane kar ka yi shi la zarara la dirara malam yace da kuma a farawa da wata ya munu bisalami almafrudi likulli musallin da kuma farawa da dama a wajen sallama sallama ta farilla ga kowanne mai sallah wa huwa an yushira bi ra'sihi shine mutun ya nuna da kansa qubalata wajhihi a bangaren huskarsa ma'ana ya fuskantar da fuskarsa ya fuskantar da kansa a ɓangaren huskarsa wa ya taya mana biha kalilan sai ya yi dama da ita kaɗan bi haisu tura safhatu wajhihi ta yanda ana ganin kumce na huskarsa shine safhatu alwajhi ta yanda ana ganin kumce na mi kaga yanzu in kai haka wanda suke baya suna ganin mi kumcenka yawwa yace wan nazaru ila mawdi'i sujudi fi qiyami haka mustahabbi ne mutum idan yana cikin sujada idan yana cikin tsayuwa ya kalli inda zai aza goshin sa yi sujada wa mubasharatul ardi da kuma mutum yayi sujadar akan ƙasa shine mubasharatul ardi tabin ƙasa a wajen sujada aw ma tumbituhu ko abinda ƙasa take tsirarwa bil wajhi wal kaffaini da hutka da tahin hannu wal mashu ila salati bi waqarin wa sakina da tahiya zuwa sallah da tsantseni da kuma natsuwa me ake ce ma tsantseni tsantseni kusan shine kamun kai ana gane da ke ko amma asali alwaqar shi da ne kamun kai shine kamun kai ma'ana tahiya a cikin kamun kai da kuma natsuwa wa atidalu sufufi wa tarku tasmiyati fil farida da kuma daidaita sahu da barin bismillah a cikin sallah ta farilla amma magana mafi inganci mun gani za a yi bismillah ko wa zikru ba'da salami min salati mustahabbi ne kuma yin zikiri bayan sallamewa daga sallah bil azkaril waridati da zikiran da suka suka tabbata ka qira'ati ayatul kursi kaman karatun ayatul kursi والتسبيح ثلاثا وثلاثين دين تسبيه سبحان الله قها ثلاثين دقوق والتحميد دشيوا الحمد لله شما قها ثلاثين دقوق والتكبير دشيوا الله أكبر شما قها ثلاثين دقوق يا هنا وكنا تسعين دترا تسعين gomiya tara da tara wannan ita ce hausa fa gomiya tara da tara tasa'in larabci ne tis'un shi ne aka ma dubara amma hausance gomiya tara da tara ashirin ba ashirin ashirin ne aka ma dubara gomiya biyu ake cewa talatin larabci ne aka ma gomiya nawa gomiya uku hamsin ba hamsin ba ne gomiya nawa gomiya biyar ɗari ai ba larabci ba ne ko yawa shi kaga ya tabbata ai ɗari ba gomiya ake cewa hausa ce baka taba jin ana gomiya tara ba gomiya biyu eh asalin hausa haka ne daga baya ne larabcin ya gomiya tara kuka sani don ai tun da kaji an kai tara to akwai kasa ga tara ko yawwa tun da kaji an ce tara to akwai takwas ina akwai gomiya takwas akwai gomiya bakwai shine saba'in ko saba'un akwai gomiya shidda shine sittin ko sittin lokacin akwai wani bazaur mai da muke wasa da shi ba san waye ne lokacin farkon zakuwa ta nya mai sai ce sai yana mini gori yace ku da a Hausa ko kilgo ba ku dinna larabci ne nake masa ƙaryar ka ta sha ƙarya na zano mishi da yanzu da muka kawo goma sha tara yana jiran in ce ashirin sai nake gomiya biyu yace to ba ashirin kuke cewa ba nace mishi a'a asalin Hausa gomiya biyu ne ma'ana hausa suna son larabci ne shi yasa da larabci ya zo da nashi suka ɗauki na larabci amma akwai nasu azali yawwa aha to kun ji sai ku ƙara a cikin a cikin dictionary kin hausa ku na'am yace sai ka cike ciko na ɗari abin da zai nuna maka hausa suna da kilgon gaba ɗaya shine ɗari ai ba larabci bane ana gane da ke ko dubu larabci ne ka gani duka suna da shi kawai dai dan zakuwan larabci ne zakuwa addini da yake mutane ne suka damu da karatu sosai sai sai me suka dauki suka dauki na larabci wannan shine musamman a lokacin daula ta ta Usmaniya saƙuna ana rubuta su da larabci da sauransu to duka wannan yayi tasiri na'am in ma baka yarda ba to ai an ce kakan kakanmu balarabe ne ba aka ce shine shine ya auri ya sarkin daura ko ya aure mu ni baka tsine ne kinan ka gani a cikin kuma diyan sarkin akwai katsina Hausa bakwai to kuma an ce kakanmu balarabe ne kenan ba mamaki dan kaji a cikin Hausa ana sami larabci in in la in labarin ya tabbata yawwa in sahal khabar ko yawwa to ina muke yace wa khatmil mi'a sai a ciki 100 da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka cike wannan ya cika 100 wannan kuma shine sunna amma ya tabbata yi goma subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma yayi nawa talatin sai ka tashi ka tahiyya ka kuma ko kuma ka ƙara da la ilaha illallah shi ma goma wahdahu la sharika lahu wannan ita ma goma sai ka tashi kenan yayi misali in kana dan sauri kana iya kai irin wannan ni haka nake ina sauri goma goma nake yi faslun yukrahu ad-du'a ba'da takbiratil ihrami makruhi ne yin addu'a bayan kabbarar harrama wa fi ruku'i da kuma cikin ruku'i wa fi tashahhud al-awwal da kuma tahiyya ta farko mun yi bayanin wannan ashmawi wa ta'awudhu wal basmalatu fil farida da a'udhu billah da bismillah a cikin farilla was sujudu alal bisati da sujada akan shinhida wal mindili ko kuma hankici mushuwar wa nahwihi da abin da ya kama da haka wa ala tarfil kummi ko kuma yin sujada akan gehen hannun riga walil kun san su lokacin rigunan su hannun riga katta ake manyan hannun riga har yanzu ana yin irin su to in mutum ya zo sujada in sai ya shinhiɗa hannu ƙyallen na hannu rigar nashi sai sujada a kan shi waliltifatu li ghairi daruratin da kuma waiwaye ba tare da larura ba wa tashbikul asabi da kuma hada ƴan yatsu wa farqa'atuha da kuma farqa'a su kwaskwas inan daddan nasu wal abasu bi khatamihi da wasa da zoben shi aw bi lihiyatihi ko da gemen shi wa tagmidu basarihi da kuma liƙe idonsa wa raf'uhu ila sama'i da kuma ɗaukansa zuwa sama wa dhammul qadamaini da hada dugadugai ma'ana ka game kawahunka wuri guda kamar wanda hutsari ya matse wa wad'ul yadi alal khasirati da kuma dora hannu akan kugu wa tahdithun nafsi bi umuri dunya da kuma labarin zuci labari na duniya wa hamlu shay'in bi kummin aw famin ko kuma a dora ko kuma dokar wani abu da hannun riga ko kuma da baki ma'ana ka doka ka sa a bakinka wani abu kana sallah bakinka na doke da wani abu bakinka cikin bakinka akwai wani abu ko kuma kana sallah hannun rigarka akwai wani abu ciki wani yana ƙara wassalatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi kuma makruhi ne mutum yayi sallah a hanyar da ya san ana iya bi a gaban shi misali yanzu mutum ya shigo masallaci sai ya tsaya daidai ta inda inda lattizo yake kun gani mutum ya tsaya nan yayi sallah dan Allah wannan mutumin yayi makan shi ya yi adalci bai adalci ba to irin wannan kaga in za a huce gaban shi bai da daman ya ture mutum in ya ture shi ture shi kai ma alaka da jago yawwa zai a yi turayya kenan ai kai kaso duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daga ko yawwa to ka gani wa katulul bargusi da kuma kashe me kuka ce to ni na ce kyankyaso ka zunzumi ko ga zunzumi ko kuma ƙudan cizo na'am wal qamlati fil masjidi da kuma kashe ƙeya a masallaci ana gan da ke ko ana kana sallah sun san lokacin su ƙeya tana sha musu kai sosai ni ya sharban duniya da ayyare ya sharban ya sharban in an ce ƙeya amma lokacin mu da muka taso kana jin yawa a ce ƙeya sai ka ga mace ta zo wajen kitso ana mata kashin ana mata kashin ƙeya kuma ta sai ban miki so ta miki yawa cikin kai je sai an yanke miki sai an wanke miki kai da yodo ana samun wannan ko tufafi ma ka sai ka samu kiya yanzu babu ta a man gyara kai eh duka wannan to ai ba ma kowa ke sa man ba ana ganin da ke yanayi dai ne ma amma yanzu da wuya ka ga dauda yanayi ne a da babu saburo da yawa amma kuma yanzu akwai saburo da yawa ka gani hazihi bi tilka Allah shi ne hazihi bi tilka da aka da aka doke muku kiya sai aka kawo muku saburo ai kaga babu inda ke da saburo kawai birni amma kuma babu inda ke da kiya kawai ina to da saburo da kiya wani cutarwa saburo ko shakka babu saburo ya cutarwa fasulun an yi awa guda ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك